من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan yammaci na Alkamis daren Juma'a yini na biyar ne ko shida ga wata? watan sha'ban na tsammanin shida ga wata ne ko? ga watan sha'ban hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 wanda ya zo daidai da goma sha biyar ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya domin ci gaba da karatun cikin wannan littafi na almasailul fiqhiyya lil madaris al islamiyya al-tarfustani wallafar dr zubair abubakar madaki Allah ya saka masa da alkhairi to satin da ya gabata in ba manta ba muna karatu karkashin mas'alan limanci mun tsaya daidai gabar da malam yace wa sahibul baiti haqqu bil imamati min ghairihi wa kadhalika imamul masjidir ratibi والسلطان أحق بالإمامة من غيره حتى وإن كان غيره أقرأ منه وال... أقرأ منه وأعلم وأعلم نم قطع شافي نبقي غام شغب دا فرق شافي نتقص ما ليش ولا تأم المرأة الرجال أبدا أنك قرنكو ولا تأم المرأة الرجال أبدا mace ba za ta yi limanci a maza ba har abada bai halatta ba a shari'a limancin mace a maza bai halatta ba a shari'a har abada ba zai taba halatta ba illa limitliha sai dai ga mata irinta kwatankwacinta ya halatta ta yi wa mata limanci amma ba za ta yi wa maza ba amma ga mata ya halatta ya ce wata kifo wasaƙon nisa' idan mace za ta yi wa mata uwanta limanci sai ta tsaya a tsakiyar su matan ba za ta wuce gaba ba to wannan shine matsalan limancin mace ga mata amma a maza bai halatta ba ya halatta ta yi wa mata limanci ta yi sallan farilla da su ta musu limanci ko sallan nafila ko sallar tarawih kuma za ta wuce gaba kamar yadda take ake a saho na maza a ba za ta wuce gaba ba irin yadda ake a limanci na maza in namiji ne zai limanci liman yana wucewa gaba amma in mace ne ba za ta wuce gaba ba za ta tsaya ne a tsakiyarsu a tsakiyar saho na farko mace za ta tsaya limamiya in za su yi limanci yawwa idan mamun nata guda ɗaya ce da ita mata biyu ne za su yi sallah ɗaya limamiya ɗaya mamu da ita wannan mamun sai ta tsaye a gefen damar ita limamiya ɗin ya halatta ya haka saboda an samu ruwar hadisi daga aisha da ummu salama Allah ya ƙara musu yarda an samu ruwa cewa sun yi limanci ga mata da ummu salama da nana aisha Allah ya ƙara musu yarda amma sai suka tsaya a tsakiyar matan imamun nawai Allah ya ƙara musu yarda ya rawaito hadisin limancin ummu na Aisha da kuma ummu Salma haka ne Imam Shafi duka sun rawaito wannan ruwaya da bai haƙi da isnadi mai kyau wannan ruwaya ta tabbata to da haka dai a mata ya halatta amma a maza mace ba za ta yi limanci a maza ba kuma za ta yi matan ma a tsakiyar za ta tsaya a saho na farko tsakiya ba za ta wuce gaba ba wa kaza la tajuzu imamatul ummiyyi wakaza la tajuzu imamatul ummi haka nan limancin ummi bai halatta ba wane ne ummi me yake nufi da ummi na'am ya ce mi ummiyi ba kun samu shilun aka ce ba wani kuma innini kenan akwai innini akwai ummiyi akwai kuma kun samu shilun yawwa an ce ummiyi shine wanda yake lahani a karatu haka ne ummiyi shine wanda yake lahani a karatu baya kyautata karatu yana lahani musamman a suratul fatiha baya karatu mai kyau lahanin da yake bata ma'anar aya to wannan shi yake kira ummi kasa ko wanda harcen su ko yanayin su ba sa iya furta harafin yanda ya kamata an gane ko to duk wanda bai iya karatu baya kyautata karatu musamman na fatiha yana karanta da lahani lahanin da yake canza ma'anar aya to wannan bai halatta ya zama limami ba misali wajen siratal ladina an'amta alaihim sai yake cewa an'amtu alaihim kaga wannan lahani ne ko madadin an'amta alaihim sai ya ce an'amtu alaihim to wannan limancin sa bai halatta ba a wajen jamhurul ulama saboda wannan lahanin da ya canza ma'anar aya siratal ladina an'amta alaihim kaga ana magana ana addu'a ne ana neman addu'a ne wajen Allah hanyar waɗanda kai ni'ima gare su Allah madaukakin sarki kenan to amma shi mai lahanin da yace an amtu yanzu ya zama shine fa'ilin ko eh wannan tawun da damma ita ne ta ta'addalu alal fa'il tana nuna fa'ili ne ko eh an amtu fi'lun wa fa'ilun ne sai nuna shine yayi ni'ima kaga ma'ana ta barkice ko Allah ne yayi ni'iman sai nuna shine yayi sakamakon lahanin karatun sai canza ma'ayar ma'ana to nan bai halatta ya zama limami ba an gane wannan ko ko wajen alhamdu sai ya ce alhamdu ko wajen ghairil maktubi alaihim wala dhalin sai ya ce ghairil makarubi alaihim wala ralin wani ya ce wala wala dalin duka ana wannan lahani ne to mai irin wannan lafazin limancin sa bai halatta ba akwai irin wannan limaman ko ko dai saboda karancin karatu ko yanayin harcen sa yana lahani to jamhur sun ce bai halatta ya zama limami ba an gane wannan ko bala ya ce illa a yin da aka yi rangume aka ce sai fa idan mamun ma irinsa ne su ma masu lahanin ne ba su iya karatun ba to wanda ya fi dama-dama sai ya zama limami amma zamana mamun su masu karatu ne suna kyautata karatu shi ku yana lahani a karatu to bai halatta ya zama limami ba na fata an gane wannan ko sai ga irinsa wanda su ma ba sa kyautata karatun da wannan sai ya musu limanci domin akwai yiwuwar shi sallarsa ta iya inganta idan iya ƙoƙarinsa kenan ko ku harcensa ne yake da matsala to amma ku da kuke bin sa sallah matukar kun iya kyautata karatu bai halatta ku bi sallah ba limancinsa bai halatta sai ga irinsa masu lahani irinsa wa imamatul fasikil mubtadi'i haka nan limancin fasiki ma'abocin bid'a shi ma limancin sa bai halatta ba mu gane wannan matsala guda biyu fasiki ne kuma ma'abocin bid'a shi ma limancin sa bai halatta ba to malama suka ce sallah a bayan fasiki mai sabo an ce fasiki shine mai aikata sabo ma'ana alfisku shine alkhuruju an ta'a wanda yake aikata wasu abubuwa na fasikanci kamar makaryaci ko mashayi ko mazinaci ko barawo ko abin da ya kama da haka to irin wannan yin limanci ko yin sallah a bayansa ko ko bayan ma'abocin bid'a bid'ar da bata kafirta shi ba asali malama suka ce yin sallah a bayansu ya halatta sai dai abin da ya kamata shine bai halatta a jingina musulmanci ba bai halatta mai bid'an da bata kai shi ga kafirci ba a bashi limanci amma asali suka yi sallah ta yi in suka yi limanci sai dai bai kamata ya hakan bane ba ya waje ba a nesanta su daga limanci amma idan bid'ar ta kai shi ga kafirci bid'a ne mai fidda mutum a musulunci wannan bai halatta bi sallah ba don bid'ar kala kala ne ko ba za ka kwatanta mai bid'ar a taron suna maulidi da mai bid'a irin ta aqidan zagin sahabbai ba ba ɗaya suke ba wannan tana kai shi ga kafirci wannan ko ba ta kai shi ga kafirci ko ka kwatanta da mai bid'ar da yake da aqidan cewa kowa Allah ne haka ba ɗaya bane ba da haka idan bid'ar mutum ta kai ga fitar da shi ga musulunci bai halatta a bi shi sallah ba amma idan bid'a ne kanana wanda ake yau da gobe wanda galibi kaɗan ne suke kubuta daga irinsu wannan ba matsala dan ya zama limami matukar dai ya iya sallan kuma yana kyautata karatu kuma yana cika sharuɗa na sallah ɗin wannan ba laifi dan an bi shi sallah amma ba za a ce kawai ya halatta abu kowa sallah ba ba haka sai dole sai an yi tafsiri idan bid'arsa tana kaiwa ga kafirci bai halatta mi sallah ba in ku bid'ansa ba ta kaiwa ga kafirci babu laifi dan an bi shi sallah matukar ya iya sallan yana kiyayewa hukunce-hukunce na sallah na fata mun gane wannan amma idan kafiri ne bai halatta ba bai halatta bi sallah ba kamar mai bautan gumaka ko wanda yake neman na'am kafircin kala-kala ne ko wanda ai akwai kafiri na asali akwai kuma kafiri wanda ya kafirta saboda wani aiki kamar wanda yake bokanci haka shi asali da ba kafiri bane amma wannan aikin nasa shi ya bar da shi a musulunci ya zaka boka sallah bai halatta ba ko wanda yake neman agaji da wasu salihan bayi ko waliyai wannan ma kafirci ne kafan ka kira sunan wani Allah san da ka fada musifa wannan kafirci ne bai halatta ba ko wanda yake neman agaji da da Hassan da Hussein ya Hussein ya shiga musifa ana kiransa wannan ma kafirci ne kadan ka shiga musifa kana kiran wani Allah wannan kafirci ne to irin waɗannan bid'an su tana fidda mutum a musulunci da haka bai halatta a bi su sallah ba amma wanda bid'ar sa bata kai ga kafirci ba ba laifi dan an bi shi sallah tare da cewa kuma ka bi limamin da baya aikata bid'an shi da yafi alkhairi dalilin halaccin ingancin sallah a bayan fasiki kuma an samu daga cikin sahabbai su Abdullahi da Umar sun yi sallah a bayan Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi kuma gashi ko kasurgumin fasiki ne tunda shi fasikancin sa ma har kashe mutane yana ya kashe sahabbai da yawa amma duk da haka suna bin sa sallah da haka ya halatta da bi sallah amma dai a nesanta sallar ko limancin ga irin wannan mutanen shine yafi An fahimci bayanin ko? Bai kamata a ce limami ɗan ƙwaya ba ne ko ɗan wiwi ya zama liman, amma da zai yi limancin kuma sallan ta yi. Amma ba kamala ba ne a ce a nasa wanda za a ba limanci sai irin wannan. Na fata mun gane ko? Amma saboda wani maslaha ƙila shi ne shugaba, ƙin munsa sallan zai haifar da ɓaraka ko rigima sai ka bi sallah ba wani abu. An gane wannan ko? Mala ya ce wa imamatul ajizi anin rukuni awul fardi illa limitlihi haka nan limancin wanda ba zai iya ruku'u ba ko wata farilla ba shi ma bai halatta a bishi sallah ba limancin sa bai halatta ba illa limitlihi sai ga irinsa misali a ce mutum ba iya ruku'u ko bai iya sujada saboda wata nakasa da yake tare da ita to bai halatta ya limanci ga masu lafiya ba sai fa idan mamun su ma marasa lafiya ne masu nakasa ne to ya halatta ya ja su sallah ya taqaddamu al-imamu ala al-ma'mumina wa hum wara'ahu in kanu ithnaini aw akthara liman yana wucewa gaban mamu alhali su suna bayan sa idan sun kasance daga mutane biyu ne ko sama da biyu liman zai wuce gaba su yi sau a bayan sa wa yaqifu ar-rajulu al-wahidu an yaminil imami muhadiyan lahu mutum ɗaya kuma zai tsaya a gefen damar liman ya kasance yana daura da limamu idan mutum ɗaya ne yanzu za a yi limanci sallah ne daga liman sai mamu su biyu to mamun zai koma gefensa na dama yana tsayuwa daura da shi sai su jeru yana dama ba hagu ba an gane wannan ko wasu biyanu ma'ar rijali fisaffi in aƙalu hakanan yara su ne asibiyan za su yi saho tare da maza za su tsaya su yi saho tare da maza in aƙalu in suna da hankali yara ba za su yi wasa ba ba za su rika raba hankalin mutane ba yaran suna da wayo to su ma za a sa su a saho tare da manya ba za a ce yara su koma baya a ware mu saho daban ba ba za a yi haka ba in dai yaran masu hankali ne masu wayo ne sai a sa su a cikin sahun manya sai a raba tsakaninsu ko saboda in kabar yaro da yaro ana sallah za ana kokuwa to sai a sa su tsakani amma idan yaran suna da wayo suna da hankali daidai gwargwado an gane wannan ko da haka ba daidai ba ne korewa yara a sahu in dai yaran masu wayo ne to a bar su sai dai idan sun zo tsayawa gunda bai dace ba ne to nan kan za a canza musu guri kaga ba a bar yaro zai sai cin liman ya tsaya ba to nan sai a mai da shi gefe amma ba za a kore su a ce ku koma baya ko ana musu tsawa wannan ba daidai ba ne ba ya kamata mu gyara amma yara 'yan ƙanana wanda ba su da wai wannan kan bai kamata a rika shigo da su cikin masallaci ba ma balle su na raba hankalin mutane ai sallan ma dama cewa kai daga shekara bakwai kaga yaron da yake shekara biyu shekara uku ba dalilin zuwa da shi masallaci saboda bai ma san me ya kawo shi ba sai ta cala kuka wani ma har fitsari a masallacin ba abin da ya dami ba da hankali ko wayo da aka irin wannan ƙananan yaran babu dalilin zuwa da su masallaci amma ran da ya kai shekara biyar shekara shida shekara bakwai wanda ya san me ya kawo shi ya san ya ji fitsari ya fita ya je ya fitsari ya tsarki ya alwala wannan babu laifi idan sun zo masallaci a sa su a sahun da manya suke ciki babu laifi an gane wannan ko sai dai gun tsayuwa ne ba ko ina za a bar yaro tsaya ba ai ko babban ma setin liman ba kowa zai tsaya ba ya ko wanda ya tsaya za a ce malam dan matsa na shigo ba komai kai kanka ma ka san gun da ya cancanta da kai tunda da sallah za ta san matsala kai da kake setin liman kai ne na farko da zaka fara gyara ko kai zaka canza liman bai dai zamana ko kai kanka ka san ba za ka iya kyautata limancin ba ashe bai dace ka zo setin gurin da liman ke tsayawa ba wallahu alam wa illa kanu warahum in ku ya zama na yaran ba su da hankali ba su da wayo to sai ya zama suna bayan maza yan kanana kananan sai a mai da su baya masu wayo yara sai a sa su a sahu wa takunun nisa'u khalfa sufufir rijali kuma mata sai su kasance a bayan sahun maza yanzu za a yi jam'i ne da maza da mata to maza mata suna sahun baya ƙarshe bayan sahun maza ya ƙare sai na mata kuma ya fara. Ba a san ya zama a samu tsakanin kusanci tsakanin maza da mata. Dole zama mata suna baya, maza kuma suna gaba. Shi sa manzala sallallahu alaihi sallama ya ce, "Khairu sufufin rijali awwaluha, wa sharuha akiruha, wa khairu sufufin nisa'i akiruha wa sharuha awwaluha." Manzala ce mafi alherin sahun maza shine na farko, mafi shari kuma shi ne na ƙarshe mafi alherin sahun mata kuma shi ne na ƙarshe mafi shari kuma na farko kaga akasin na maza ne da aka ba a son ya zama ana tsayuwa kusa da kusa dole a samu tazara tsakanin maza da mata a zamanin manzo Allah sallallahu mata suna zuwa jami kuma suna sallah a masallaci tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su a lokacin ko gini babu tsakani ba komai kawai dai matan suna ba ne maza suna gaba haka ake sallah shi yasa ma idan aka yi da sallah manzo sallama yakan dan jinkirta kadan maza ba sa fara fita sai an yi jinkiri ta yanda mata sun yi gaba sannan ma ai sannan maza kuma su fita to babu laifi a haka to amma a zamanin mu yanzu kace mata su shigo irin nan ana tare kaga babu maslaha fitintunu sun yawaita kuma ga yanayin abu dai dalili da yawa ba zai bari a yi hakan ba gaskiya yanayin sararin gurin da yanayin rashin tsoron mu da ya rauni a yanzu ba irin na wancan lokacin ba in mata za su zo sallah to ya zama akwai tazara akwai shamaki ta yadda ba za a samu gauraya da maza ba mala ya ce wata jibi mota ba'atul imami ya waje ba a rika koyi da liman shine mutaba a rika koyi da liman ma'ana a jira sai ya yi aiki sannan a yi shi ne mutaba wata harimu musa ba katuhu fi afalin sala haramun ne a riƙa riga liman ayyukan sallah a riƙa riga liman aikin sallah wannan haramun ne mutaba ake so shi sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi abun sani kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi ba da a riƙa yi tare da shi ko a riga shi ba mutaba'a shine sai ka jira liman yayi sannan kai sai kai haramun ne a rika riga liman ayyuka a sallah a ayyukan sallah wa tabtulu salatu in subika bit takbiri kuma sallah tana ɓaci idan aka riga liman da kabbara harama an ban tsaye da sallah an ta da iqama kafin liman ya kabbara harama sai ka riga kai to baka da sallah sallah ta ɓaci wa qad qila haqiqa wasu malama sun ce tabtulu in subika bit taslimi bi ghairi daruratin sallar mutum tana ɓaci idan ya riga liman sallama ba tare da darura ba kawai an gama tahiyan ƙarshe kana sauri liman bai sallama ba kawai sai ka sallame ka tashi to ba ka da sallah amma idan da larura ne sa ka riga shi to wannan ba komai kamar wace larura kamar mantuwa mantuwa ka manta ka ɗauka liman ya yi sallama sai ka sallame sai ka gashe ba yi ba sai ka dawo ka jira in yi sallama ka yi. Ba wani abu inda larura da ya sa ka yi haka, sallah ba ta ɓaci ba, amma in babu larura, larura, laruran shi ne kamar mantuwa, rafkanwa, amma ce kana da matsuwa ka fita ba ka da sallah, in kana ka sake wata sallah. Laruran da ake magana kamar rafkanwa ne ya faru, bisa rashin sani, hakan ya faru, amma idan da saninka ne ka riga liman sallama, to ba ka da sallah. da aka ayyuka biyu an riga liman ittifakan sallah ta baci da kabbara harama da sallama sauran ayyukan kuma mutum ya muna sallah idan kana riga liman dagowa ko sunkuyawa mutum ya muna sallarsa duk da ba za a ce sallah ta baci ba ko da ke wasu malama suna ga wannan din ma yawa yana bata sallah sai na Umar ya taba duka a wani da yake irin wannan dagowa kafin liman yace la wahadaka sallaita wala bi imamin iktadaita kai ba kai sallah kai ɗaya ba ko baka jira kai koyi da liman ba sauri ne ba gun zuwa duk saurinka ba za ka yi sallama sai yayi to me na gaggawar da haka dole dai mai bin liman sallah ya rika jira sai liman yayi sannan yayi kuskure ne wannan musamman lokacin tafiya sujada saudiya mutane ba su hakuri da an dago daga an ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu liman yana wani azkar sai ga da yayin kura zai sunkuya sai ga wasu riga shi ma tafiya wannan kuskure ne so ake sai ka jira liman ya riga da ya sujada sannan kai kuma sai kai haka ake son mutaba'a da liman salatul juma'ati sallar juma'a aljuma'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa abdan mamlukan aw imra'atan aw sabiyan aw maridan aw musafiran fa in shahiduha faqad bari'at timmatuhu Mala ya ce, Juma'a haƙƙi ne kuma wajibi ne a kayan kowane musulmi. Juma'a haƙƙi ne kuma wajibi ne a kayan kowane musulmi, illa abdan mamlukan sai dai bawa wanda ake mallakarsa, su ba wajibcin Juma'a kayansu. A umaratan ko mace, babu wajibcin Juma'a kayanta, au sabiyan ko ƙaramin yaro shi ma babu Juma'a kansa, au maridan ko marar lafiya babu juma a kansa aw musafiran ko matafiyi wanda yake kan hanya na halin tafiya babu juma'a a kayansa to waɗannan su ne waɗanda babu wajibcin juma'a a kansu bayan shahidu ha'id amma idan suka halarci juma'ar su wanda aka ce babu bata waje ba a kansu ba kamar matafiyi ko marar lafiya ko mace in suka halarci juma'an faqad bai'at zimmatuhum haqiqa ta kubuta a wuyayensu ma'ana sun sauke wannan farilla da Allah ɗora musu. Ta tsaya musu madadin sallan azahar, sun sauke wannan wajibci da yake wuyansu in sun je, duk da ba dole ne su je ba. In mace ta je Juma'a, to ta sauke wannan wajibci na azahar da yake wuyanta, haka yaro ko, ko, ko marar lafiya, ko matafi, duk da cewa ba wajibi ba ne sai sun yi ba. Wata kunu salatul Juma'ati fil masjidil jami'i. kuma sallan juma'a tana kasancewa ne a masallaci jami'i masallaci mai tattara jama'a ba irin wannan masallatai na kamsu salawat ba ba a juma'a masallatai na unguwa dole sai masallaci jami'i mai tattara jama'a wanda dama an gina shi ne ko an kintsa shi saboda yin juma'a kuma an ba da izinin a yi juma'a a wannan masallacin to irin wannan su ne masallaci jami'i ba irin wannan masallatai na unguwa ba an gane ko kuma ba a son yawaita masallacen juma a gari guda ɗaya sai fa idan gari ya bunƙasa jama'a ta yawaita to nan ne za a ƙara yin masallaci na biyu amma asali masallaci guda ɗaya kamata na juma a kowane gari to amma idan gari ya bunƙasa ya girma jama'a ta yi yawa za a iya ƙara wani masallacin a ƙara wani ma gwargwadon yawan buƙatar jama'an da suke a wannan gari an gane wannan ko da haka dai ba a son haka eh mu ayi a nan yanzu kaga abin ya zama ya ma wuce lissafi gaskiya sai ga wani gurin ba a ma buƙatar juma'a sai ga an yi juma'a kusa da kusa in ba wani laruri ne yasa hakan ba gaskiya ba a son haka in ma za a ƙara garin sai a duba yanki-yanki a manyan masallatai ta yadda jama'a za ana taruwa ba rika warewa nan ana yi can ana yi wannan ba a so gaskiya sai fa inda wata maslaha ne sa kai haka wallahu alam waqatuha waqatu zuhri lokacin sallan juma'a shine lokacin sallah azhar ma'ana san da rana ta yi zawali to lokacin juma'a kenan wata juzu qablahu kuma tana halatta a yi juma'a kafin zawali kafin lokacin azahar ya halatta a juma'a amma wannan magana ba ita ce mafi rinjaye ba ba kayan ta jamhur suka tafi ba an gane wannan ko an samu wata shekara da wani malami Allah ji kansa ya rasu ya juma'a da hantsi ko kuma ta azariya da hantsi aka yi juma'a wata shekara karfe tara na safe aka yi juma'a amma dai ba a bashi ba an ta tattaunawa dai karshe ya janye wannan saboda wata fahimta ce ta daban amma wannan din shine abin da jamhur suke kai sai lokacin azhar ake juma'a ba za ka yi juma'a karfe 11 da rabi ko karfe 10 na safe ba dole sai daga 12 da rabi isama lokacin zawali kenan wa yaktubu al-imam qablahuma khutbatay kuma liman zai yi khutba guda biyu kafin sallar juma'a yayi ta daya ya zauna sannan ya ƙara mekewa ya ƙaro ta biyu wajin su bainahuma kuma zai zauna tsakanin su dan zama takaitacce ba mai tsawo ba wa yajibu al-insatu lahu asna al-khutba kuma ya wajaba ayi shiru a shaurari liman a lokacin da yake khutba ba a yin magana ba daidai bane liman yana kan minbari yana khutba ko mutun yayi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya magana a ranar juma'a alhali liman yana khutba to ba shi da juma'a man takallama yawmul jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laga wa man laga fala jumu'ata lahu duk wanda ya magana a ranar juma'a liman yana kutuba to yayi lagawo yayi asashiyar magana duk wanda koyi wannan lagawon ba shi da juma'a kai ba ma mai magana ba wallazi yaqulu lahu ansit laysa lahu juma'a wanda ma ya ce wa mai magana yi shiru yana magana kace wani yi shiru mana to kai ma baka da juma'a kai ma da kace ya shiru ba kare juma zaka sai ka kyale shi albasha ka yi da sallah ka man nasiha kai dai taka ta tsira to ka wajibi ne san da limai ke kutuba a shaurara a bar magana duk abin da zai dauke hankali ba a yi so ake ka nutsu ka shaurari kutuba da liman yake yi to wannan fa wanda ya zo masallacin ne magana ba shi juma'a ina ga mai kafa daba a gindin bishiya akan kwana kaga wannan kwata-kwata ma bai san ma me kawo shi bai ma san me muhimmancin juma'a ba kwata-kwata kuma kowane masallaci ka samu irin wayannan an sha nasiya an shayi ba sa dauka kowane masallaci ka samu matsayi wanda ban nan sai ka san wata kwana da inuwa sai a ji a tsaya nan ana ta hira sai an tada ikama sai ga sun tawo a guje kuma yanda sauye take su shin fada sallah ana yi kuma su ne farkon tafiya Allah ya sauwake wannan akwai rashin sanin muhimmancin addini babu juma'a ga wannan kawai dai ya je ya sauke farali ya dawo amma duk abin da ake samu na falalar juma'a mai yin hiran nan ko magana ba shi da juma'a Allah ya sauwaki mala yace wa a wa ba'dal wa ba'dan tihail khutbati bayan an gama khutba bayan liman ya gama khutba yusalli al-imamu bin nas raka'atayn liman zai wa mutane sallah raka'a biyu sallan juma'a raka'a biyu ne ba hudu ba ya jaharu fihi ma bil qira'ati zai bayyana karatu a cikin su zai bayyana karatu duk da cewa da rana ake sallah amma ana bayyana karatu kamar yadda muka sani watudrakul jumu'at watudrakul watudrakul jumu'ati bi idraki rak'atin minhuma ana riskar jam'i na juma'a da riskar raka'a guda ɗaya daga cikin su ma'ana da mutum zai zo a makare ya samu raka'a ɗaya a sallan juma'a to ya samu juma'a ko da ruku'u ka zo kasar liman yana raka'a ta biyu a sallan juma'a bai dago ba kai kabbara ka same shi to ka samu juma'a amma da mutum zai zo yana zuwa liman ya dago a raka'a ta biyu to bai samu juma'a ba bai samu juma'a ba zai kabbara ya shiga amma idan aka yi da sallah zai kawo raka'a hudu to amma zai fi kyau a yanayin da ake yanzu in ka zo na karfe ɗaya an idar sai kai kwana ka je ta ɗaya da rabi za ka samu ba za ka ce kawai kai tun da na idar sallah bar kai a zahar ba a'a idan ya zama nan masallacin shi ɗaya ne ba wani gun da za ka samu shi kenan amma inda akwai wani sai kai kwana ka je ka nemi masallacin da za ka samu cikakken jam'i na juma'a ba zai zama uzuri ka ce tun da an gama a nan kai ka rasa juma'a bar kai a zahar ba sai ka tafi wani tun da garin nan za ka samu akwai ɗaya ɗaya da rabi har ma biyu saura ma ana samun masallacin juma'a har biyu da rabi ma akwai to sai ka je yanda zaka samu sallan juma'a matukan ka gamsu da sallan tasu ko yawa ka gamsu da limamin ba mai aikata bid'an da yake kafurta shi bane in ya tabbata bid'arsa tana fidda mutum a musulunci to kaga ba za ka je kai sallah a bayansa ba amma da mana ba ka da wani hujjan cewa yana wannan hidima na kafircin sai kai sallah kawai ba mu kuma ganin bincike za ka bi liman sallah ka ce waye limamin ne me a ba ruwan in dai ka san mutum limami sai ka bi sallah kawai musamman ka je wani garin da baka ma sallah ba ka rika bincike ne to wannan masallacin kawai in dai masallaci ne tsayayye ana sallah ba wani abu da ya bayyana maka limamin ga wata bid'a sa mai kafirta mai yi to kawai ka bi sallah ba ruwanka kuskure ne sau da yawan sai za ka samu a sallan janaza ma ana samun matsalan nan ko wani da ya za ga limamin wane ne kawai sai ya lauye koma gefe wannan kuskure ne gaskiya ba daidai bane ba ya kamata mu kiyaye mu rika zato na alheri kuma ga mutane mu rika zato mai kyau in dai mutum mai ilimi ne malami ne daidai gwargwado ya san shari'a aka gabatar da shi yayi sallah ba ka da wata hujjan da ya nuna yana kafirci ko yana bid'a yana da wata aqida ta bid'a mai kafirta mai yi to ba ruwanka kawai ka yi sallah fatan Allah ya karba shi ne abinda za a duba kawai to da ka idan mutum bai samu raka guda da liman ba a juma'a to bai samu juma'a ba sai dai ya shiga da kabbara har ma ya shiga sallah ya cika taye hudu in ku ya san raka daya to zai karo daya ne sun zama raka biyu kenan wa yustahabbu liman yuridu al-jum'ata an yaghtasila wa yatahhara an so ga wanda zai je sallan juma'a ya yi wanka, ma'ana wanka na juma'a kenan ko? Ba wanka na wanke dauɗa ba, wanka irin na janaba, shi yake magana a nan. Wai ta tsahara kuma ya menene kuma ya tsarki, ya yi wanka kuma ya tsarki ma'ana ya alwala kenan. Wankan juma'a wasu malama sun ce wajibi ne, saboda an samu hadisi da manzala salama ya ce, ghusulul juma'ati wajibun ala kulli muhtalimin wankan juma'a wajibi ne a kayan kowane baligi to wasu malama suka ce dalilin wannan hadisi wajibi ne sai kai wankan nan kafin ka je juma'a to amma wasu malama suka ce ba wajibi bane sunna ne mai karfi inda mutum bai yi wankan juma'a ba sai ya alwala to juma'a sa tayi an samu hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a man tawadda yawmul juma'ati fabiha wa ni'mat wanda ya alwala a ranar juma'a ya je sallah to madalla da wannan sunna da yayi ma'ana sallar sa tayi sai ce wa maniga ta sal amma wanda ya wanka sannan ya je sallar juma'a fal gusul afdal wankan shi yafi balala kuma ya halatta kai wankan ka na juma'a tun da safe zaka je office kana gaba zaka dawo gida ba sai kai wankan ka na juma'a sai ka fita yayi maganan cewa sai ka dawo kana yin sa ka tafi kar ka ci abinci kar ka yi kaza wannan duka malama sun ce ba sharadi bane ba ba abin da ya hana ingancin kai wankanka da wuri ka fita gun aiki lokacin sallah sai ka wuce masallaci albashi ka jaddada alwala in alwala ta san matsala wa yadda hina kuma ya shafa mai mutumin da zai je juma'a sai ya shafa mai bayan yayi wanka kar ka je juma'a jikinka fari sol ba mai to ya shafa mai tunda shafa mai shi ma na cikin cikar kwalliya ko wai ta tayyaba kuma ya shafa turare mai kamshi ya shafa turare wayar basa sanati ya bi kuma ya sanya mafiya kyawun tufafinsa ya sa kaya mafiya kyau so samu ma farare ana son sa farin kaya a ranar juma'a wanda sallama ya ce ku rika sanya farare daga tufafinku saboda su ne mafiya kyawu kuma ku lullube mamatan kuma a ciki da haka ana son saka tufafi farare ko kwadi tufafi mafiya kyau a ranar juma'a ba daidai ba ne mutum ya je juma'a haka da wasu kaya da ya saba sawa ya je gurin aiki ko kayansa na sana'a yar karamar riga mai karamin hannu ba hula kawai ya tafi juma'a wannan ya saba ma al'ada da kamala yayin da muka saba nan cikar ado a nan kamala shine ka sa doguwar riga ka sa hula musamman ranar juma'a to an fi son haka ka sa kaya mafiya kyau a kayan naka ma ka duba wanda ya fi kyau ka saka ranar juma'a haka ake so so samu wanda babbar riga ka saka ko jallabiya ko wata shadda ko dai doguwar riga ka saka hula inda dama ma ka kahira mai ka dora duka wannan cika ne kamala ne ga mutum ana son yin ado a ranar juma'a kuma babu ladabi mutum ya je juma'a da kayansa na sana'a wani ma ga kayansa sun yi dauda daga wajen aikinsa kawai ya wuce daga gareji ko daga wajensa na kira ko na abu kaya mai dauda je juma'a wannan kuskure ne diwa za gan suna irin haka musamman idan kana sallah a masallacin kasuwar kaji bakanikan nan daga gareji daga kawai sun tsallako sun shigo wani ma jikinsa da maiko in ya taka ma sallah ya fara sai kaga kafar ta fito ko farar riga kuka gogu sai ya shafa maka wannan bai halatta ba gaskiya wani yana karnin kifi ko karnin nama ya fito da gun sana'a kawai sai ya wuce sallah wannan ba daidai bane ba so ake ka sa kaya mai kyau kai wanka ka shafa turare ka fito kana kamshi haka ake so ranar juma'a kai kanka za ka ji daɗin jikinka kuma kowa ba zai ji kyamar ya gaisa da kai ba amma kana sa kafa ana janyewa alaman kyamar ka ake kuma kai ne ka jawo shi yasa wani ya shimfiɗa zumfuda irin wannan sai ya zo masa kawai sai ya ɗauke canja guri kuma ya yi daidai ya shimfiɗa sallayansa kawai sai ga wani ya zo da kaya mai dauɗa kawai sai ya ɗauke ya fasa ya canza guri saboda zai sa man nasin nutsuwa ko ka da za a yi sallan ba ka da nutsuwa kana mammatsewa da haka bai halatta ba ba ladabi ba ne yin haka ai ko sallah biyar ma kamsu salawar bai kamata ka shigo sallan da kazanta ba balle kuma sallar juma'a wala yufariqu bayna thnaini kuma bai halatta mutum a ranar juma'a ya raba tsakanin mutane biyu ba wannan ma kuskure ne akwai wanda zaka samu ya zo a makar amma a ce sai ya shigo cikin masallaci wai ya gano fili sai ya tsallaka ya je ya raba mutane suna zaune bai halatta ba wala ta kattar riƙa ba kuma bai halatta ya rika tsallaka wuyan mutane ba ka zo ka tsallaka wannan ka tsallaka wannan wai sai ka je kasan guri a gaba duka bai halatta ba in kana son gaba ka zo da wuri amma bai halatta ka zo kana tsallaka wuyan mutane ka je ka raba mutane ka zauna ba bai halatta ba shari'a sai ka zauna a waje alabashi da an tada sallah ana yin saho sarari ya samu sai ka shigo ya halatta in sarari ya samu ka shigo amma kawai ka tsallaka sai ka je ka san guri ka raba mutane wannan bai halatta ba shari'a wayan wayan sita idza takallama al-imam kuma mutun yayi shiru idan liman yana magana musamman yana huduba wa kadhalika yustahabbu fi yawmil jumu'ati al-iksaru min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hakanan an so a ranar juma'a a yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana son yawaita salati akwai hadisi da yace ku yawaita mun salati a ranar juma'a domin salatin ku Allah yana bujiro da shi zuwa gare ni wa qira'atu suratul kahfi hakanan karanta suratul kahfi nan ma mustahabi ne a ranar juma'a wal iksaru min addu'a da kuma yawaita addu'a musadafata sa'atul ijaba saboda neman dacewa da sa'atul ijaba sa'a ta amsa addu'a Dama ko ta sa'a da manzo Allah ya ce bawa mumini ba zai dace da ita yana sallah yana roƙon Allah face sai Allah ya amsa addu'arsa to an yi sabani wani lokaci ne wannan sa'a din tabbas a ranar juma'a ne amma manzo Allah bai faɗi wannan lokaci bane amma malama sun yi ta kokari suna istinbati wurare daban-daban wasu sun ce san da limai hau munbari ko san da ya zauna ko ko daga shi fara sallan zuwa idarwa haka dai aka yi ta maganganu masu yawa amma magana mafi rinjaye ita ce bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana a ranar juma'a ita ne sa'atul ijaba bayan la'asar zuwa faduwar rana a daidai wannan lokaci mutum ya dace yana addu'a to Allah zai amsa masa to aka karanta suratul kafi da kuma karanta suratul sajada a asubahi ta ranar juma'a sallah asuba ta ranar juma'a kowace juma'a ana son karanta suratul sajada da kuma suratul insan salatul idaini sallar idi guda biyu to ga wata sallah sallar idi guda biyu salatul idai akwai lokaci ko na'am al-idain musanna ne na al-id al-id idi guda daya idaini kuma idi guda biyu idan ka ce idi shine wani lokaci da aka sanya yana maimaituwa yana zagayowa ko dai shekara-shekara ko mako-mako shi yake cewa idi to sallar idi guda biyu idi a musulunci kuma guda biyu ne da idi na azumi da na layya ba ya da na uku wannan salama da ya zo madina ya samu suna da ranaku guda biyu da suke bukukuwan su na gargajiya sai ya ce qad abdalakumullahu bihima khairun minhum haqiqa Allah musanya muku su da wanda suka fi su alheri shine idi na azumi da na layya malice salatul idaini raka'atani sallar idi guda biyu raka'a biyu ne tuqamu fil musalla yawma idil fitr aw al adha ana tsaye da wannan sallar idi ne a musalla fili na sallah ba masallaci irin wannan ginanne ba a musalla ake sallar idi a bayan gari yawma idil fitr a ranar idi na azumi na shan ruwa wa idi awul adha ko kuma idi na na layya na babbar sallah wa hiya sunnatun muakkadatun ala rijali wan nisa ita sallar idi sunna ce muakkada ma'ana sunna ce mai karfi a kayan maza da kuma mata to da cewa wasu malama suna ganin sallar idi wajibi ne amma zance fi inganci sunna ce muakkada akan maza da mata ya halatta hatta mata su rika zuwa sallar idi ya kharujun nasu duhan mutane za su fita ne a lokacin walaha mana da hantsi wala tuqamu wala yu'adhanu laha kuma ba a iqama ba a kiran sallah gare ta salaidi ba mata kiran sallah ba a iqama wa yusalli al-imamu bin nasi rak'atayn liman zai wa mutane sallah raka'a biyu wa yukabbiru fi rak'ati al-ula sab'an zai kabbara a raka'a ta farko kabbarori guda bakwai ma takbiratul ihrami ta da kabbara harama in banda ita shida kenan har da ita kuma bakwai wa khamsan fi rak'ati saniyati kuma zai kabbara wuri biyar a raka'a ta biyu qabla qira'ati kafin ya fara karatu inda kabbaran tasowa sun zama shida in banda ita kuma biyar wa yajharu fihi ma bil qira'ati kuma liman zai bayyana karatu a sallolin idi a bayyana zai yi karatu fayaktubu ba'da taslimi linnasi zai mutane ba bayan an yi sallama sabanin sallan juma'a ana kutuba ne kafin sallah amma idi sai an idar da sallar sannan ai ai kutuba shi yasa ba a san tafiya sai a jira a shaurari kutuban liman kafin kowa ya koma gida wa yustahabbu lahal igtisalu wa lutu asani thiyabi wa ghairu zalika kama fil juma'a kuma an so yin wanka a ranar idi da sanya mafiya kyawun tufafi a ranar idi wa gairu zalika da wani haka kama fil juma'a kamar yadda yake a sallan juma'a shafa turare shafa mai sanya kaya mai kyau duka wannan ana so a ranar idi su ma ladubba ne wa yustahabbun aidan an so har ila yau al-aklu yawmul fitri cin abinci a ranar idi na sallar azumi qabla al-khuruj kafin fita mutum ya tabbatar ya ci abinci kafin ya fita a idi na azumi kuma an fi son ma mutum ya ci dabino ya fara da dabinai kuma wutiri uku ko biyar ko bakwai in babu dabino ma dai mutum ya ci wani abu kafin ya fita wata akirul akli yawmal adha da jinkirta cin abinci a ranar idin layya hatta ya akula min udhiyatihi har dai ya ci daga dabbarsa ta layya da aka yanka in ya dawo daga sallan idi sai aka yanka dabbar layya sai ya fara bude baki da ita yi hakan ya samu in bai layya ba sai ya ci abin da ya sauka a bayan ya dawo ko da mutum ba zai yi layya ba wannan kama bakin mustahabi ne ba za ka ci abinci ba sai an dawo alaba shi tunda baka yi laiba ba ka daga daren nama zira za ka yi na ɗaukani ko to in ka dawo sai ka sha shayi ko ka ci abin da ya sauwaka amma wannan kame bakin dai sunna ne mustahabba ko da ba layya za ka yi ba za ka kame baki sai an dawo daga idi wa kadhalika hakanan kuma tustahabbul tustahabbun mukhalafatu tariqi inda dhahabi ila al-musalla wal iyabi minhu hakanan an so saba hanya yayin tafiya zuwa masallacin idi da kuma dawowa daga gare shi wannan ma sunna ne kuma ladabi ne a canza hanya wa kadhalika yustahabbu takbiru fi ayyamil idain hakanan mustahabi ne yin kabbarori a ranaku na idi guda biyu da idin azumi da na layya mustahabi ne yin kabbarori ila salasati ayyamin bada wa har zuwa kwanaki uku bayan sallah a sallah ta layya za a ta kabbara har zuwa kwana uku na bayan sallah lifili salafi hadhihi al-umma zalik saboda magabatan wannan al'umma sun aikata haka wa amma sifatu takbiri fawasiun amma sifan kabbarorin an yalwata babu ne da aka takaita ba wa in sha qala in mutun ya so sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd in mutun ya ga dama zai faɗa haka koyewa da kabbara uku a jirka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya halatta wannan a sallar idin azumi daga daren sallah ake fara kabbara zuwa wayewan gari kuma kabbara ana yin ta a bayyane da zaran an je masallaci sai a daina kabbara amma a idi na layya ba za a daina kabbarorin ba har zuwa ƙarshen ayyamut tashrik kwana na uku bayan sallah bayan kowace sallan faralla za a yi wannan kabbarorin har zuwa asuba ta kwana na biyu bayan sallah salloli goma sha biyar ne da aka lissafa daga azahar na ranar babbar sallah zuwa washe gari zuwa washe gari rana ta uku da asuba ana yi da sallah asuba an gama kabbara to wana takaice dai su ne matsalolin da ya shafi sallar juma'a da kuma sallar idi a takaice kawo saboda matsala ne wanda an riga da an san su ba bukatan dogon bayani shi yasa muka karanta a gurguje a nan za mu takaita Allah kai mu sati mai zuwa sai mu shiga matsalan da ya shafi janaza rashin lafiya da janaza da kuma taziya insha Allah shine darasin mu na gaba sai kuma maganan azumi na Ramadan abinda makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙo Allah ya mana afuwa bara kira sallah za a kira sallah